الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraro na kusa da na nesa, muna mana barka da wannan yammaci na ranar bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da arba'in da bakwai don ci gaba da sauraron tafsiri na alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa a nan masallacin jibis bakin kasuwa damba a karatunmu na jiya mun tsaya a suratul a'raf ayata ɗari ayata talatin da hudu Allah maɗaukakin sarki yana bayani ga ɗan adam bayan sauko da annabi adamu a gidan aljanna a wallahu ta'ala alam wannan zai iya zama daga cikin jimlar wahayi da aka yi wa annabi adamu alaihi salatu wassalam a ya karantar da ‘ya'yansa, wallahu ta'ala alam. Allah ya ce, kowace rai tana da ajalinta, idan ajalin ya zo, ba a gabatowa kuma ba a jinkirtawa. Za mu tashi ayata talatin da biyar, faɗin Allah maɗaukakin sarki ya bani Adama, imma an yi atiyan imma an yi atiyannakum rusulun minkum na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati faman ittaqa فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم وبنجي سبحانه وتعالى يلا يا بني آدم ya ku ‘ya'yan Adamu, in ma ya atiyan na kun rusulmi, lalle tabbas idan manzanni suka zo muku daga cikinku, ya kusuna alaikum ayati, suna bibiyan ayoyina suna karanta muku. Famanittaƙa wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye, wa aslaha ya gyara. fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su irin waɗannan mutane wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wallazina kazzabu bi ayatina wanda suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi ta girman kai game da ayoyinmu ula'ika ashabun nar to waɗannan 'yan wuta ne hum fiha khalidun za su dawwama a gidan wuta da Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Adamu daga aljanna ya dawo duniya aka ce anan zai rayu to daga nan aka fara musu gargadi ake saukar musu da hukunce hukunce ubangiji subhanahu wataala yace ma dan adam ana magana da annabi Adamu wanda ya shafi shi da kuma zuriyarsa gabaki daya in ma ya atiyannakum rusulun minkum wannan kalma ta imma asalinta in ne da kuma ma in ash-shartiyya sai ma a ya atiyannakum sai aka sa mata nunu tawkid asalin abin in ya atikum rusulun minkum amma saboda sharaɗin zuwan annabawan mutahakkak ne dole zai faru tabbatacce ne haƙiƙa to sai aka yi taukidinsa da nunun don haka zuwan nunun nunin taukid sai ya sa aka fitar da ya'un ɗin amma asalin kalma ɗin in ma ya a cikin saboda zai zama mu'tallal akhir kuma shi fi'il sharfi zai zama majazumun ne amma kasancewan zuwan nunu taukid mushaddada to dan haka sai aka yi izharin ita ya'u din sai aka ce ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati a suka zo idan sun zo suna karanta muku ayoyina a wannan yaqussuna alaikum ayati wasu malamai suka ce shine jawabu sharti ko kuma famani taka wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun shine jawabin wancan sharadi din a famani taka wanda yaji tsoro jin tsoro shine kiyayewa ana ai ittaka maharim Allah ya ji tsoron abinda Allah ya haramta ya kiyaye bai afka zuwa ga abinda Allah ya haramta ba abinda Allah ya hana ka kika kusance shi abinda Allah ya ce ayi kai shi wannan shine bi ma'ana ittaqa mutum ya kiyaye wa aslaha ya inganta alaka tsakaninsa da ubangijinsa ya zama duk abin da zai yi yana ikhlasi ta kiyaye dokokin Allah tare da me tare da kuma ikhlasi yi don Allah subhanahu wataala domin ayyuka guda biyu ne manya-manya mutum yana iya kiyayewa baya saban Allah yana mai kokarin kiyaye dokokin Allah amma babban aiki mai wahala sai ka gaba don Allah din yake ba yana yi ne don a yabe shi don a ce yana yi to idan a zahiri ka kiyaye to a baɗini kuma ana so ya zama tsakaninka da Ubangiji ya zama don Allah ɗin kake yi. Mun fahimci wannan ko? Faman ittaqa wa aslaha. Wannan shi ma sharaɗi ne na biyu. A fala khawfun alaihim wala hum yahzanun shine jawabin sharf na faman ittaqa. Ba su da tsoro, ba su da baƙin ciki ranar tashin alkiyama. wannan sharaɗi da jawab ɗinsa na biyu shi ne fi'ilin shar ko kuma shi ne jawabin sharɗi na farko in ma ya ake yanna kuma rusulun minkum ya kusu na alaikum ayati a wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa manzanni za su yi ta zuwa bayan saukowar annabi Adamu zuwa gidan duniya a duk wanda ya bi Allah to Allah maɗaukakin sarki zai kare shi daga jin tsoro da baƙin ciki na ranar tashin alkiyama. Malamai suka ce, tashin alkiyama akwai tsoro, akwai damuwa, mai tsanani, wannan zai shafi kowa da kowa, saboda zai kai ga annabawa ma za su ji tsoron magana a Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen neman ceto, za su ce Ubangiji ya yi fushin da bai taɓa irinsa ba. hankali zai tashi amma ƙarshen al'amarin shine wanda ya ji tsoron Allah ko da hankalinsa ya tashi ran tashin alkiyama to zai samu nutsuwa daga baya bayan ya kalli sakamako mai kyau daga Ubangiji subhanahu ta'ala. wannan kenan mutane sun kasu kashi biyu akwai waɗanda za su ƙaryata ayoyin Allah za su girman kai Ubangiji subhanahu wata'ala ce to waɗannan su ne ‘yan wuta’ kuma za su dawwama a gidan wuta. Waɗannan ayoyi kamar irinsu ne suka zo a cikin suratu albakara, Allah maɗaukacin sarki yake cewa, fa in ma ya ake yannakun minni hudan, fa man tabi a hudaya, fala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Idan shiriya ta zo muku daga gare ni, duk wanda ya bi shiriya ta ba shi da jin tsoro, ba shi da damuwa ta bakin ciki. wallazina kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar wanda suka karyata ayoyinmu waɗannan ƴan wuta ne a suratu taha Allah ce fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda ya bi shiriyata ba zai bace ba kuma ba zai sha wahala ba waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wanda ya bijire daga ambatona ya kibi to yana da rayuwa makuntacciya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma zamu tada shi ran tashin alkiyama yana makahu qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce ya ubangiji yaya aka tada ni makahu bayan da ido na biyu ina kallo sanda na mutu kafin na mutu ina kallo yanzu kuma na tashi makaho Allah zai ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa kamar haka ayoyin mu suka zo maka ka manta ka kauda kai ka share to mu ma haka yau zamu share ka ba ba ruwan mu da kai ba zamu damu da kai ba wannan shine sakamakon wanda bai bi Allah subhanahu wataala ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu da bin abin da ya aiko a annabawansa zuwa gare mu. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, na'am.
Faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati. Ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab.
نعم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم مم.
قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Faman azlamu mimman iftara Allahi kaziban au kazzaba bi ayatihi. Babu wanda ya fi kowa shirka, kafirci, zalunci, fiye da wanda zai kirkiri ƙarya ga Allah maɗaukacin sarki. Au kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Jiya mun yi bayani akan wannan cewa babban laifi shine kirkiran ƙarya ga Allah subhanahu wataala ka kirkiro ƙarya ka ce Allah ya faɗa Allah maɗaukacin sarki bai faɗa ba ko kuma Allah ya faɗa ka ƙaryata mun gane ko ka ƙaryata ka ce ba haka bane yana daga cikin ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala in aiki da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda duk yadda zaka kai da ƙoƙarinka in ka ce ba za ka bi sunnar manzon Allah ba to dole sai ka karyata ayoyi da dama na alkur'ani mai girma wannan yana daga cikin babban zalunci mutum ya aikata irin wannan laifi muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ubangiji ya ce irin waɗannan mutane da suka karyata ayoyin Allah ko kuma suka wato kirkiri ƙarya ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kirkiran bid'o'i da miyagun aƙidu ula'ika yanaluhum nasibuhum minal kitab lalle waɗannan rabonsu da Allah ya rubuta daga littafi zai riske su zai same su hatta iza ja'atuhum rusuluna har sai manzanninmu wato mala'ikunmu sun zo musu yatawaffawnahum suna karɓar ransu qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah za su ce ina abin da kuka kasance kuna bautawa koma bayan Allah, ina suke, su zo su taimake ku, ƙalu ballo anna za su ce sun gudu, sun ɓace mana, ba mu gansu ba, wa shahidu ala an fusihim, suka yi shaida a kansu, annahum kanu kafirina cewa su sun kasance kafirai. A malamai sun yi bayani game da faɗin Allah maɗaukakin sarki, ula'ika yana luhum nasibuhum min alkitab. Me ake nufi da nasibuhum? Waɗannan mutane da suka ƙaryata Allah ko suka ƙirƙiri ƙarya ga Allah, rabonsu zai same su. Menene rabon? Wasu daga cikin malamai suka ce, rabonsu da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi ne na azaba, cewa Allah maɗaukakin sarki zai musu azaba. Mun fahimci wannan ko? wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ko ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah maɗaukakin sarki, azaba da Allah ya rubuta to za ta same shi. wasu suka ce ma'anansa abin da Allah ya rubuta za su aikata na aiki to za su aikata in ma alkhairi ne in ma sharri ne duka za su aikata wasu daga cikin malamai suka ce ma'anansa shine abin da Allah ya kaddara musu na aikinsu da arzikinsu da rayuwarsu da ajalinsu duka za ta same su za su cinye arzikinsu za su gama da ajalinsu iya kwanakin da suka yi Allah ya rubuta musu zai same su babu rage babu ƙari abinda za su aikata a rayuwarsu daga farkonta har ƙarshenta duka zai same su babu rage babu ƙari wannan ya dace da fassaran da wannan fassara ta dace da abin da ya zo na gaban aya hatta iza ja'atuhum mursuluna wato wannan rabon nasu da Allah madaukakin sarki ya rubuta zai riske su har sai ba zai kare ba har sai sanda mala'ikun suka zo musu suna karɓar ransu idan mala'ika zo zai karɓi ranka a lokacin bame naka ya gama karewa numfashinka zai zo ƙarshe kallonka zai zo ƙarshe maganarka ta ƙarshe za ta yi idan za ka sha ruwa a lokacin za ka ce a baka ruwa ka sha kana sha shikenan ya zo ƙarshe mun fahimci wannan ko komai nasu zai riske su wannan yana nuna mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala da ya kaddara kaddara ya raba arziki to zai samu kowa da kowa da wanda yi ma Allah maɗaukacin sarki sa'a da wanda bai yi ma Allah maɗaukacin sarki sa'a ba kowa arzikinsa zai same shi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wanda yake son gaggawa wato duniya zai yi aiki dan duniya to Allah maɗaukacin sarki ya ce sai mu gaggauta masa abin da muka kaddara masa abin da muka nufa sai a baki ya more a nan iya gidan duniya a ranar jahannama mu tsaye a ranar tashi alkiyama mu sanya masa jahannama inda zai shiga yana abincin kuɗewa wannan kenan don haka abin da yake a gare mu shine mu ji tsoron Allah madaukakin sarki bauta ma Allah madaukakin sarki kada faɗayin duniya ko son duniya ya sa mu kafirce mu Allah ya sa mu saba mu Allah babu wata rai da za ta mutu ba ce sai ta kammala cinye arzikinta da Allah madaukakin sarki ya rubuta mata manzon Allah ne faɗi wannan magana sai ce fa ajmi wattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kyautata neman ku neman dukiya ka ji tsoron Allah ka nemi dukiya ta halal in ma ka nema ta haram din iya abin da Allah ya rubuta maka in ka nema ka yi hakuri ka nemi ta halal abin da Allah ya rubuta din shi zaka samu da haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kada mu bari sai mala'iku sun zo za su ɗauki ranmu a zo ana mana tambayoyi game da abin da muka aiki kafirai idan aka zo ɗaukar ran za a ce ina gumakan da kuke bautawa yanzu za mu ɗauki ranku Allah ya aiko mu idan da gaske gumakan nan alloli ne to suke ce ku a lokacin za su ce zallu anna sun ɓaci sun tafi ba sa nan wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin faɗin wannan ya zama shaida suka yi makansu cewa su kafirai ne ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah maɗaukakin sarki da ta na'am قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
نعم وانجدي subhanahu wa ta'ala
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ala sai a ce ma waɗannan kafirai masu laifi udkhulu fi umamin qad khalat min qabl ku shiga wuta tare da al'ummomi waɗanda sun zo kafin ku, sun shuɗe kafin ku, ko sun shiga wuta kafin ku. minal jinni wal insi cikin aljanu da mutane innari ku haɗu da su a wuta كلما دخلت أمة لعنت أختها إذن دوت الأمة جماعة suka shiga wuta to za su tsine ma ‘yar uwarsu da suka samu a wuta. Hatta idan jara ko fi ha jami'a, har sai sun gwamu su gaba ɗaya a wuta an haku. Halat ukurahu sai ta ƙarshen shiga, sai ta ce ni ulahu a ta farkon shiga. Rabbana ha'ulani abwaluna ya Ubangiji waɗannan su suka ɓatar da mu, ba a cikin azaban si'ifan minan ne, ka ninka musu ninki biyu ko ninki na azaba, ka ninka musu ninki na azaba. Kwala da kullum si'ifu, Ubangiji ya ce, kowanne daga cikin da wacce ta shigo da wacce ta shigo da farko da wacce ta shigo daga baya, da wacce ta yi addu'a a ƙara ma wata da wanda aka mata addu'a kowa sai an ninka masa azaba walakin la ta'lamu sai dai ku ba ku san hakan ba wa qalat ukulamu sai ta farkon sai ta ce li ukramu a ta ƙarshen fa ma kana lakum alaina min qabli ba wani abu da za ku fi mu da shi a gidan wuta mun gane ko wai a ce azabar mu ta fi taku a ce kun fi mu dan samun sassauci ba wani fadubul azaba bima kuntum taksibun dukkan wato duka kudandana azaba saboda abin da kuke aikatawa wannan abu ne da zai faru ranar takin alkiyama malamai masu tafsiri suka ce fi a wannan aya tana nufin ma'a ai kala da kulu ma'a kuma me kada kala cikin kabari ku shiga wuta tare da wata al'umma kamar yadda a yaren larabci fi takan zo ta zama ma'ana ma'a idan aka ce zaidun fil qaumi zaidun yana cikin mutane me ake nufi ai ma'al qaum yana tare da mutane mun fahimci wannan ko dan haka suka ce ma'ana fi tana nufin ma'a a wannan aya din wallahu ta'ala abu na biyu yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki zai cika wuta da aljanu da mutane kamar yadda Allah ya ce da man tabi'aka minkum da amla amla jahannama minkum ajma'in duk wanda ya bi ku ya bi ka cikin mutane to zan cika jahannama da kai da su gabaki daya wato da jinsin aljanu da jinsin mutane Allah madaukakin sarki zai cika wuta da su Allah madaukakin sarki ya kare mu ana saba mace za a yi ta shiga wuta wuta ba lokaci guda za a tura mutane ba a jama'a jama'a daban ne suke shiga kamar yadda Allah madaukakin sarki ce idza ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir idan aka jefa wata jama'a wuta sai masu gadin wuta sai su ce musu alam yatikum nadhirun bai gargadi zai zo muku ba dan haka masu shiga wuta jama'a jama'a ne ba lokaci guda ake shiga ba idan aka ɗebi waɗannan jama'a sai a jefa su akan ɗebi jama'ar da zunubinsu ya zo gege laifukansu ya zo gege sai a ɗebe su a watsa su akan ɗauki mutane waɗanda zunubinsu iri ɗaya ne laifin iri ɗaya ne kamar masu girman kai sai a ɗauke su a jefa su waɗanda ba sa kula da sallah wanda babban laifin su rashin kula da sallah sai a ɗebe su tare sai a jefa duk kowace jama'a tana da wajen da ake ajiye ta na musamman a gidan wuta to idan aka ci gaba da haka har aka gama kammalawa aka haɗu a gidan wuta to a lokacin ɗan wuta za su fara magana al'ummar da ta shiga daga baya za ta yi zaton cewa al'ummar da ta riga ta shiga ita ce magabaciya a gare ta ita ta rudar da ita a gidan duniya mun gane ko don haka sai ta roƙi Allah maɗaukacin sarki ya ninka azaba a wannan al'umma din ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun tabbatar mana cewa ranar tashin alkiyama za a yi tsine tsine tsakanin masoya ubangiji ya ce al'akhila'u yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun ranar tashin alkiyama masoya waɗanda suke soyayya a gidan duniya suka haɗa kai suka haɗa ƙarfi ran tashin alkiyama za su zama abokan gaba a duniya amma ban da waɗanda suka ji tsoron Allah idan tsoron Allah ne ya haɗa ku kuka so juna to za ku ji daɗin soyayyar ku a duniya a ranar tashin alkiyama za ku ji daɗin soyayyar ku ta duniya ranar tashin alkiyama amma idan kuka haɗu don saba ma Allah to ranar za a yi fili-fili za a dawo ana gaba da juna annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin suratul ankabut Allah madaukakin sarki yace thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'an ba'dukum ba'd sannan ran tashin alkiyama wasu ku za su kafirce wasu a junan ku za ku kafirce mu junan ku wasu za su la'anci waɗansu ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul saba'i cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki yace ranar tashin alkiyama za a tsaye da kafirai za su ce rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fayn min al'azab wal anhum la'nan kabira za su ce ya ubangijinmu mu fa abin da ya faru mun yi biyayya ne a shugabanninmu muna ganin su ne shugabanni su ne manya-manya a wajenmu sai muka musu ba'a da muka musu ba'a sai suka batar da mu daga kan hanya mai tsakiya rabbana ya ubangijinmu atini bi fayl min al'azab ka ninka musu ninki na azab ka ninka musu ninki na azab wal anhum la'nan kabira ka tsine musu tsinuwa mai girman gaske babbar tsinuwa abinda za su faɗa kenan a suratul saba'i ubangiji yace walau tara idin idin zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl da zaka ga azzalimai an tseda su a gaban ubangiji wasu eh sun zo suna musayar magana a junansu yaqulu alladhina istad'ifu lilladhina istakbaru waɗanda suke masu rauni za su ce ma masu girman kai manya-manya za su ce laula antum lakunna mu'minin ba dan ku ba da mun yi imani qala alladhina istakbaru waɗanda suka yi girman kai su ma za su bada martani mun gane ko za su mai da martani za su ce ma kanana za su ce anahanu sadadnakum anil huda mu muka kange ku muka sai kar ku shiryu ai ba mu muka hana ku ba waɗanda suka shiryu irin ku mun gane ko wanda karfin ku daya matakin ku daya su suka shiryu ai babu abin da ya same su ku kuka biyu bal kuntum qauman mujrimin kawai kuma mujrimai ne masu laifi ne dama wa qala allazina sabiqu waɗanda suke kanana masu raunin za su ce wa masu girman kai bal makarul layli wan nahari iz ta'buruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada za su ce a'a ku kuke ta makirci da daddare kuke makirci da rana kuke mitin kuke wane ne kuke umartar mu mu kafirce mu Allah mu sanya mu Allah madaukakin sarki kishiya wannan abubuwan da za su faru a gidan wuta ubangiji ya faɗa a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabu law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin min an-nar la ubangiji yace yayin da waɗanda suka ji zafi baran-baran a waɗanda aka bi mun gane ko kananan zafi baran-baran a iyayen gidansu wa ra'aul azab suka ga azaba a fili wata qatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka da ke tsakaninsu da soyayya ta yanke waɗanda aka bi waɗanda suka bin za su ce da a sai za mu samu dama mu dawo duniya da mun muku baramba da mun muku gore kamar yadda yau kuka mana gore mun gane ko kamar yadda yau kuka mana gore ubangiji subhanahu wataala sai kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaykum haka Allah zai nuna musu ayyukansu ya zama abin nadama a gare su wa ma hum bikharijin minan nar Allah madaukakin sarki ce ba za su taba fita a cikin gidan wuta ba akwai lokacin da yan wuta idan azaba ta yi azaba kanana za su ce ma manyan ogogin fa hal antum mugununa anna nasiban minan nar sai su ce musu qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha kada yahkumu bainal ibad za su ah to da mu da ku duk muna cikin wuta kowa yana shan wahala Allah ya riga da ya gama hukunci tsakanin bayinsa to me za mu iya muku na sassauci don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kada wani mahaluki ya zo ya rinjaye ka ya saka kafirce mu Allah ya saka saba mu Allah madaukakin sarki babu abin da zai iya maka ranar tashin alkiyama za ku dawo da kai da shi kuna tsine mu juna ne shi ya tsine ma kai ka tsine ma yana ganin laifinka kana ganin laifinsa Allah madaukakin sarki da kaddam dan wani lokacin ba dan mabiyan ba waɗanda ake bi din ba za su kangare ba su ba idan ka zo da tsiyarka ka ce a duka tsiyarka masu bin ka sai ma za ka iya bai mun gane ko wasu shugabannin jarima da kake ganin su dan suna samun mabiya ne da ba mabiya da kuma za su yi su amma sai kowa ya taimaki kowa kowa ya karfafi kowa yoran tashin alkiyama haka Allah madaukakin sarki zai haɗa su ya mutu azaba ga baki ɗaya shi yasa ubangiji ya ce li kullin dhikifi kowa za a ninka masa azaba walakin la ta'lamu sai dai ku ba ku sani ba ma'ana ba ku sani ba ba za ku san cewa azabar wani ta fita wani haka wasu malamai suka fasa suka ce ran tashin alkiyama ba za ka fahimci cewa ana azaba mai tsanani a wani kai kaka ba mai tsanani ba kowa ta kansa yake saboda lokacin da ka fahimci azabar wani ta hamta ka tsanani kamar akwai wani ɗan rarraki da ake maka ke to ba wani rarraki ga wanda ya shiga wuta mun fahimci wani ko da haka kowa ana ninka masa azaba ana masa azaba mai kakkiya mai wahala mai zafi kamar yadda Allah ya ce kullama kabat zidnahum sa'ira والذين كفروا بآياتنا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون waɗanda suka kafirce mu ayoyinmu za mu ninka musu azaba mu ƙara musu azaba akan azaba saboda barna da suke a cikin ayoyinmu Allah zai musu azaba ya kuma ƙara ninka musu azaba Allah maɗaukakin sa ce tsare mu Allah ya kare a wannan shine abin da za su yi a gidan wuta kamar yadda muka fassara a waɗancan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu daga azaba ta wuta za su ce kuma kana lakum alaina min fadli ba ku da wani fifiko a kanmu da mu da ku duka azaba ce kowa Allah zai masa azaba kamar yadda suka ce inna kullu fiha kowa ba a wutan yake dan haka in aka shiga wutan kan aiki kenan mun gane ko kowa dan kowa zai dan dana kudarsa wallahu ta'ala na'am
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين نعم ويجي إن الذين كذبوا بآياتنا lalle waɗanda suka karkaryata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai suka ki bin ayoyinmu la tufattahu lakum abawabu samai ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala ya da kulunan jannata ba za su shiga aljanna ba hatta yali daljamar fi sannin khiyafi har sai in raƙumi zai shiga ta cikin kafar allura kadhalika najzil mujrimin kamar haka ne muke sakanta wa dukkan mujrimai masu laifi lahum min jahannama mihadu suna da shimfiɗa a wutar jahannama suna da bargo da ake shimfiɗa da shi ko katifa a wutar jahannama wa min fawqihim a saman katifar kuma idan suka kwanta akan katifa gawashin suna da mayaki na lullubuwa ita ma na jahannama wa kazalika najzi zalimina hakan nan muke sakanta ma azzalimai ubangiji subhanahu wata'ala yana magana game da waɗanda suka karyata ayoyin Allah madaukakin sarki suka yi girman kai game da ayoyin Allah madaukakin sarki cewa ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba. Me ake nufi da ƙofofin sama? Malamai masu tafsiri sun yi bayanai kowa daidai fahimtarsa. Daga ciki akwai waɗanda suka fassara da cewa buɗe ƙofofin sama Allah maɗaukakin sarki ba zai na ɗaukaka aikinsu zuwa sama ba. Domin wanda ya saba ma Allah ya kafirce aikinsa ba a sama ake ajewa ba. A ina ake aje aikinsa da fi sijji ana aje shi a cikin santar can kasa wanda suka yi aikin kwarai ana aje aikin su a ina da fi illiyin ana aje shi a san kololuwar sama mun fahimci wannan ko wannan suka ce shine ma'ana la tafatahu lahum abwaabus sama daga cikin fassarar da aka yi wala yurfa'u lahum du'a'u ba a ɗaukaka addu'a su zuwa sama sai dai a wannan fassara akwai abin dubawa domin ya tabbata cikin hadisi manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala za a ɗaukaka ta akan jajimare Ubangiji zai ce zan taimake ka ko da bayan wani lokaci wannan kuma ya shafi duk wanda aka cuta da gangan ko da mutum musulmi ne ko da kafiri ne ko kafiri ne ba a yarda haka kawai ka cuce shi ba mun gane ko ana zaune lafiya saboda shi in ya muri ne eh ba inyamuri ba saboda shi kafiri ne dan yanzu inyamurai ma akwai musulmai da yawa ko yawa kuma sun yi magana sun ce dan Allah a daina siffanta kafirai da cewa inyamurai saboda yanzu suna musulunci Allah ya kara musu musulunci saboda shi kafiri ne ka je shagon sa ka sai kaya sai ka cuce shi wallahi Allah zai kama ka mun gane ko Allah zai kadin sa dan haka addu'a ko da ta kafiri ne idan yayi dan an zalunce shi Allah zai taimake shi daga cikin fassarori da aka yi a ba a buɗe musu sama domin rayukansu su sama wannan fassara ta dace da hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wanda Imam Muslim ya rawaito shi da manzon Allah ya ba mu labarin yadda ake ɗaukar rayukan mutane da mumini da wanda ba mumini ba har a kai mutum cikin kabari har a zo a yi tambaya eh sanda aka ɗauki ran mutum wanda ba mumini ba idan aka zara ran ƙananan mala'ikun da suka zare ran babbansu zai karɓi ran ba zai bar ta a hannunsu ko da ke kawo ido ba zai nannaɗe ta a wani baƙin mayaki sai a yi sama baƙin mayafin yana wari yana ɗoyi fiye da ɗoyin da ta taɓa ji a duniya za a yi sama da ita sai an je sama mala'iku za su ji ɗoyi za su ce wannan wani banzan mutum ne za a ce wane kenan dan wani idan yana da mummunan suna a faɗe shi da mummunan sunansa za su ce ba za mu bude ba daga nan za a wurgo ran ta dawo ƙasa manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yace wala tufattahu lakum abwaabus samai sai ya karanta wannan aya kenan ma'ana la tufattahu lahum abwaabus sama ba za a buɗe ma rayukansu kofofin sama su je sama ba za a wurgo su bayan wannan ya karanta wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa tasqahu tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin haqiqi duk wanda ya shirka da Allah kaman kace ya fado daga sama ne ko kuma iska ta fado shi daga sama mun gane ko tsuntsaye kuma su tafke shi shi ta tsere shi Allah madaukakin sarki ya kare da haka la tufatihu lahum abwabus sama'i ayyukan su na kwarai ba za su sama ba idan suka yi aiki ko da aikin samun lada ne ba za su samu lada ba mun gane ko rayukansu idan suka mutu ba za a yi sama da rayukansu ba za a wurgo rayukansu ƙasa amma ran mumini za a yi sama da shi in aka yi sama ubangiji zai yi umarni ya ce a dawo da ran a hankali cikin kabari cikin mumini na yi alkawarin dama da ƙasa na yi su a ƙasar suka rayu kuma cikin ƙasar za su koma sannan mu sake fito da su daga ƙasa don haka a hankali za a dawo da ran mai imani amma za a buɗe masa kofar sama zai shiga sama a dawo da shi wallahu ta'ala a'lam a ubangiji yace in kaga sun shiga sama hatta yalijal jabal fi samir nan ba malamai sun yi fassarori wasu ka ce jabal ana nufin jambalu ne ma'ana jambal shi ne igiya ko zare mai girman gaske suka ce har sai babbar igiya ta shiga cikin kafar allura mun gane ko amma malamai da dama cikin magabata sun fassara jabal da suna jabal ɗinsa wanda muka san shi dogon rakumin nan suka ce alba'ir shine ba'ir ibn mas'ud yace huwal jabal ibn daqa haka ya faɗa saboda ya fito da abin kara yace rakumi dan rakuma ake yi mun gane ko zahat a wa fi riwayati a wata riwaya ibnu mas'ud yace zawjun naqa namijin raquma ake yi mun gane ko to har sai raqumi ya shiga cikin kafar allura idan har raqumi zai shiga cikin kafar allura to waɗannan za su shiga aljanna zai yi ba zai yi ba kamar yadda bahaushe zai ke cewa tseren da tafi yake da kawo jaki ba aiki da kafa ba ko ba zai taɓa fitar da kafa ba hatta yin zaddama da fisan min khiyafi Allah ce wa kazalika najzil wa mujrimi kamar haka muke satanta ma mujrimi irin azabar da muke ba masu laifi kenan Allah ya ce lahum min jahannama mihad in aka ce mihad shi abin da ake cin fada shi a kasa kamar yadda Allah ce alam naj'al al-arba mihada ba mu muka sanya ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya ba to jahannama a nan katifa su take wajen kwanciyar su wa min fawqihim ghawat ta sama da su kuma akwai ne akwai mayaki da ake lullube su da su da haka kenan ƙasa wuta sama wuta mun fahimci wannan ko wannan a wannan ya tabbata a cikin alqur'ani cewa idan mutum ya shiga wuta yana kewaye da wuta din kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a haƙat bihim turadikuha za a yi turadikuha hayakin jahannama da balbalin wutar jahannama za ta kewaye ɗan jahannama gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala yake innaha alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddad mumaddada lalle wutar jahannama za ta kewaye su gaba ɗaya fi amadin a cikin wani kwarkwaro cikin wani fayi mai tsawon gaske ɗan wuta za a ɗauke su a sa su a cikin wani fayi yadda ba za su na motsi ba kun ga wannan ba yana nuna mana ne yana nuna mana ta ko'ina wuta ne kawai mun gane in aka sa su a wannan fayi ɗin sannan sai a jefa su a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare ubangiji ya ce lahum min jahannama bihari suna da shimfiɗa a wutan jahannama wa min fawqihim ta sama da su kuma sun lullubu da ne gawa da wutar jahannama mun fahimci wannan ko wa kadhalika najzil zalimin haka muke azaba muke yin sakamako a duk wanda ya zalunci ya saba ma Allah subhanahu wataala dan haka ya ku bayin Allah mu tsoron Allah mu dauki wutan nan da muke gani wallahi ba za mu iya jure mata ba mu yi abin da za mu fanci kanmu daga shiga wutar jahannama muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga wuta daga shiga wutar jahannama Allah ya sanya mu cikin ƴantattun da yake ƴantawa daga shiga wutar jahannama. Na, kai lokaci.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu wa amilus salihati kuma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu tallafa mu kowace rai ba sai abin da za ta iya ulaika ashabul janna waɗannan ƴan aljanna ne alqur'ani littafi ne na alwa'd wal wa'id na alkawari da kuma barazana na azaba littafi ne na al-tabshir wa tanzir bi al-bishr da kuma bi gargadi mun gane ko komai akwai shi a cikin alqur'ani da Allah ya bayani dan wuta da sakamakon su sai Allah ya bayani masu imani da sakamakon su Allah ce ulaika ashabun nar janna lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su ne ‘yan aljanna kuma fiha khalidun za su dawwama a gidan aljanna ونزعنا ما في صدورهم من غل za mu cire abin da ke cikin zukatansu na wato mugunta ko hassada da kunci ta jari min tahtihimul anha ku koramu suna gudana a karkashin su a gidan aljanna wa qalu yan aljanna idan suka ga sakamako za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada mun gode ma Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan gidana har muka shigo shi وما كنا لنهتدي ومكسن كي زامو شريبا لولا أن هدانا الله بعدين تيمكم الله الله ني شريه دمو مكا شريو با كوكارمو بني لقد جاءت رسل ربنا بالحق حقيقة من ظنن أبنجدهم sun zo da gaskiya sun zo sun faɗa mana gaskiya mun rike ta mun yi aiki da ita kuma mun tarar da gaskiya ga ta nan kamar yadda suka faɗa mana wa nuju za a kira 'yan aljanna an tilkumul jannatu a ce wannan aljannar ta kuce ko rizkumu a bima kuntum ta'amaluna an gadar muku da ita saboda aikin da kuka yi a gidan duniya wannan aya tana magana cewa masu imani da kyawawan ayyuka Allah baya tallafa musu abin da suka rasu wannan yana nuna mana sauƙin shari'ar musulunci kamar yadda Allah ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim a ubangiji subhanahu wataala ce ubangiji subhanahu wataala yake cewa a suratul maida ubangiji subhanahu wataala yake cewa game da alwala famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu وما جعل عليكم من حرج Allah madaukakin sarki bai sanya muku kunci ba walakin li yufassirakum sai dai Allah yana so ya tsarkake ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin ya sanya muku kunci sai dai yana so ya tsarkake ku game da azumi ubangiji yace yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki ba Allah yana nufin ku da wahala ba addinin Allah madaukakin sarki mai sauki babu kuntatawa babu wahala a cikin sa Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya malam duk abin da ka gani na shari'ar musulunci wallahi sauki ne abin da yake da wahala kuma a lokacin da zai maka zai maka wahala sai a baka alheri sai a ce ga mafita idan ka zan ba zai yi maka amfani yanzu a cikinmu wane ne baya iya yin azumi kowa yana iya yi ko idan baya ka da lafiya ba ba ka mafita ba aka ce ka sha daga baya kara idan rashin lafiyan ma ya kai ga ana zaton wataƙil ba za ka warke ba me aka ce ka yi ka ciyar da abinci mun gane ko kun ga an baka mafita an baka mafita to ubangiji bai kallafa mana ba bai takura mana ba ya zo mana da sauki a addinin musulunci to wanda ya bi wannan sassauci ya bi wannan sauki ya bauta ma Allah yadda ya dace to wannan sakamakon sa shine gidan aljanna zai dawo ma aljanna ran tashin alkiyama Allah yana ba mu labari akwai gaba da dan hasada tsakanin mutane ko da tsakanin masu imani a junan za ka ga ka dan kyamaci wani wani ya kyamace ka wannan ba a rasa shi amma abin da ake so ya galaba a zuciyarmu shine ukuwa islamiyya to Allah madaukakin sarki zai cire gaba da hasada da ke cikin zuciyar mu'mini mun gane ko idan suka shiga aljanna ko kafin su shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai cire a idan suka shiga aljanna suka ga abinda Allah madaukakin sarki ya tanada musu na aljanna to a nan kuma za su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala za su ce mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da ya ba mu ubangiji ya ce wallazina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imani tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im Eh, da'awahum fiha eh, haka ne ko دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya a dalilin imani wato Allah zai shigar da su gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki zai shigar da su aljanna a aljanna maganar su shine sallama kowa zai na jefa kalma ta aminci a ɗan uwansa mun gane ko babbar maganar ta karshe ko babbar addu'ar su shine za ta ce alhamdulillahi rabbil alamin za ta ce alhamdulillahi rabbil alamin dan aljanna babban abin da zai faɗa na karshe shine ya gode ma Allah madaukakin saboda ya gama gamsuwa babu abin da baka samu ba a gidan aljanna komai da komai gashi nan sai yadda kake so dan haka kawai sai dai ka dina to alhamdulillahi rabbil alamin ana samu faɗi wannan kalma a gidan aljanna za su gode ma Allah madaukakin sarki da yake wannan aya tana nuna mana shari'a a hannun Allah ne ba a hannun kowa ba kuma shiga aljanna sai Allah ya maka falala tukunna ka shiga aljanna manzo Allah ce ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna ba wani a cikin ku da aikin sa zai shiga da shi aljanna sahabbai suka ce har kai ya manzon Allah yace hanni illa an yatakabbada lillahu bi rahmatihi sai dai in Allah ya lalace ni da rahamarsa in Allah ya so ni da rahamarsa sai na shiga aljanna mun gane ku da haka rahama ce ta Allah ka shiga aljanna rahama ce ta Allah kai imani muna roƙo Allah ya dakatar da mu a ubangiji zai kira su kuma mala'iku za su za su ce wannan aljanna da kuke ganin ta an ba ku gadonta saboda abin da kuka aikata kamar yadda Allah ya ce الذين أولئك هم الوارثون الذين يدخلون الجنة هم فيها خالدون يدخلون الفردوس هم فيها خالدون waɗannan su ne masu gado me za su gada za su gaji aljannal firdausi kuma za su dawwama a cikin aljanna me gado wasu malamai suka ce dukkan mutane halittu da Allah yi mutum da aljanna Allah ya tanada musu gida a aljanna ya tanada musu gida a wuta wannan ya zo a cikin hadisi kowa yana da wannan idan aka binne mutum a kabarinsa idan mai imani ne za a nuna masa gidansa na wuta da gidansa na aljanna sai a ce wannan gidanka ne na wuta Allah ya tanada maka da ka saba ma Allah da can za a kai ka wancan kuma gidanka ne na aljanna Allah madaukakin sarki ya baka wannan gidan sakamakon kyawawan ayyuka da kai sai a toshe gidan wuta sai ya ji daɗi shi kuma kafiri za a nuna masa gidan wuta da gidan aljanna a ce ga gidanka na aljanna da kai imani amma ba kai imani ba ka saba ma Allah to yanzu ga gidanka a wuta sai a toshe gidan aljanna anan kuma zai ƙara jin haushi da damuwa to gidajen da aka tanada ma kafirai a aljanna da sun yi imani za su shiga sai ba su yi imani ba to shine masu imani za su gaji wannan gida mun gane ko wallahu ta'ala alam wa nudu an tilkum aljannatu uristumuha bima kuntum ta'malun za a kira su a ce ga aljanna Allah ya baku kun gaje ta saboda aikin da kuka aikata muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu da aikata ayyuka na ƙwarai ya shigar da mu gidan aljanna a za mu dakata anan abin da muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladansa abin da muka yi kuskuren bayani ko muka takaita Allah ya fahimtar da mu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a wannan jihar tamu da wannan ƙasa tamu duk wanda yake da hannu wajen taɓarɓarewar zaman lafiya a wannan ƙasa Allah maɗaukakin sarki mana maganinsa Allah ya tsine masa albarka Allah maɗaukakin sarki mana kace-kace da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki inganta mana wannan ƙasa tamu waɗanda suke jagorantar mu a bisa zalunci Allah ya kautar da su ya kawo mana masu adalci Allah ya kawo mana shugabanni na gari subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh